أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا وصلى الله على سيدنا محمد آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله كراتمنا wannan kasidu na tahani'a za mu dora mu kammala wannan littafin ta mu dauko wani شيء إبراهيم يقال لتكن من بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شيء يقال ويسي أئني على التحيان والبرهاء حبيبي إلهي ملجأ الكرماء شو يسي أئني على التحيان يسي كتيبكين يا رسول الله على التحيان أبي سوانا إيموا دنكي فاما ديتا والبرهاء دكم tsananin cuta habiba ilahi ya masoyin ubangiji na malja alkurama'i wanda shine mafakar dukkanin masu girma duk wanda bai ɗauki annabi mai matsayin mafakarsa ba to ba kowa bane annabi shine mafakar dukkanin wani mai girma duk wanda kake ganin sa da girma da daraja to annabi shine mafakarsa a inni ka taimake ni alatta hayani a bisa ɗimuwa wal barha'i da kuma jinyoyi ko damoyi habiba ilahi ya masoyin ubangiji na malzi alkurama wanda shine mafakar dukkan masu girma wannan attahayan mukami ne na soyayya wanda ta kan sa mutum ya rika imocewa saboda san da yake yawa abu shau ya ce ariktu ariktu wa ma bi shauke jaida a ɗaflatin kada lajisa fi kamale bahai shau ya ce ariktu ina kwana in ka an ce a haka a riktu mana ina kwana ban yi bacci ba wa ma bi shau'i jaida'a ba san mace ne kyakkyawan wuya ne yake sa in kwana ban yi bacci ba laflatin wacce take mai kyakkyawan jiki wani in ya kwana bai bacci ba wata mace yake so ko kuɗi yake so ko kuma wasu asara ce ta dame shi amma sai shi ya ce a riktu ina kwana ban yi bacci ba wa ma bi shauki jaida'a ba san mace ne mai kyakkyawan wuya mai dogon wuya ne yasa na bacci ba ya hana na bacci ba daflatin wacce take mai taushin jiki kada laji sakin wacce take mai girman ƙauri shine kada laji sakin kada laji mai girman sakin ƙauri fi kamala baha'i a cikin cikar kyau ma'ana ba irin wannan matar ne na gari mai kyau sun gigita ni har na zo na kwanta na kasa bacci ba wa ma shaƙa ni rayar da malaji sajiyar lahab farfu kalbar gusi bai na mala'i wa ma shaƙa ni rayar da malaji rayar da malaji mai ƙanshin adda malaji majangyama wa ma shaƙa ni ba ita ce ta bai gantar da ni na kasa bacci ba sajiyar lahab farfu halin kasancewar ta mai kyakkyawan ido kalbar guzi in ka ganta ka ce ɓauna ne bai na mala'i a tsakanin barguna yawanci su imrol kaisa suna yawan siffance bainal mala'i wannan su imrol kaisa suna yawan siffanta idan mata da idan ɓauna saboda cikin dabbobin dawa ita ɓauna ita ce tafi kowace dabba ido mai kyau to dai sho yana ta gaya maka cewa masu waƙoƙi na jahiliya duk yawanci waƙoƙinsu za ka samu ɓangaren gazal ne ɓangaren waƙoƙi ne da suke wa mata sho ya ce to duka ni waɗannan abubuwan ba su ne a gabana ba wa ma shaƙa ni rayar da maliji ba mai ƙanshin magyangama ne ya sa ni rashin barci ba sajiyar lahabbar ku halin kasancewa ta mai kyakkyawan ido kalbar guzi kamar ɓauna baina mala'i a tsakanin a tsakanin mayafai ara kulla insanin bulimi muhabbatin fa kullum wa lailahu wa daha bala'i ara kulla insani shehu ya ce ara kulla insani na tabbata kowane mutum bulimi an jarrabe shi bi muhabbatin da son wani abu kowane mutum akwai abin da aka jarrabe shi da son san wani abu wani an jarabe shi da son ilimi ne saboda haka a karatu zai iya zauna tun da farkon dare kai har kashi wani an jarrabe shi ne da san kalle-kalle in dai ana kallon bol ko wani abu zai iya kwana bai barci ba wani an jarrabe shi ne da son kuɗi in dai zai rika samun kuɗi to zai iya kwana bai barci ba yana ka- yana karɓa yana sa a jifinsa sai shugaba ya ce ara ya ce ni na tabbata kulla insanin kowane mutum da ka gani a duniya buli an jarrabe shi da muhabbatin da son wani abu fa kullun kowane mutum wa lailahu yana da lailarsa abin da ake nufi da laila shine ce wancan dai majanu da laila fa kullum wa laila kowane mutum yana da laila abin da ya fi ɗauke masa hankali a rayuwa shine laila wa ɗaha bala'i to ni kuma bala'in da aka jarabe da shi abin da aka jarabe da a rayuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni san annabi shine lailata shine abin da ya fi ɗauke min hankali a rayuwa yace abitu ura'in najma shauqan wajirati niyamun wa naru shawqi bayna hasha'i abitu shau yace ina kwana ura'in najma ina kiwon taurari shauƙan dan bege wajirati alhali makwabtana niyamun suna bacci wa naru sheki gashi kuma wutar bege bai na hasha'i tana cin kayan ciki na wannan ubita a ra'in ura'in najma larabawa suna faɗa idan ka kwana baka yi bacci ba sai ka ce na kwana ina gadin taurari kamar a hausa ma ana cewa wai wai duk wanda ya ce wutar kara ta kwana wai ka ce da shi shi da ya kwana to in dai aka ce mutum ya kwana yana gadin taurari to kaga taurari tafiya suke kaga kenan ya kwana bai barci ba saboda haka wannan karin magana ne na larabawa idan balarabe ya ce maka na kwana ban yi barci ba sai ya ce abitu ura'in najma kwana ne ina gadin taurari ma'ana yana nuna maka cewa ya kwana ne kir bai yi barci ba eh wa ma shaqani mayyu ba wata mace ne da ake kiranta mayyu ta bai gantar da ni in kasa barci ba wala rubu azzatin ba kuma rubu azzatin ba kuma gidansu azzati ba ne fa shauki begena lizar qara'aini ga wannan mai kyawawan idanuwan ne shine ma'aiki wa haya muna'i shine burina eh yadda shubra yace wa ma shaqani mayyu ba mayyu ne ta begantar da ni ba ita mayyun saboda waka ce yace mayyun sunanta mayyatu wata mace ce wacce aka yi kyakkyawiya wadda mawaka suka yi tai mata waka wanda ta yi suna sosai ita ce mayyatu ita ce mayyatu sunanta wani mawaƙi ma yana cewa fama zala ya gano hubba mayyatu indana wa yazdadu hatta lam najid ma yaziduha lalle mawaka sun mata waka sosai saboda yadda ta yi ɗaukaka to shine ya ce wa ma shaka ne mayyun to ba mayyatu bane ta begantar da ni wanda mawakan nan suka yi ta mata waka wala raba wa azzatin ba kuma raba wa azzatin ba shi ma rabo azzatin wata mata ce ita ma wacce aka yi sunanta azzati wacce ita ma ta yi tashi sosai mawaka sun mata waka sosai amma mawakin da ya fi mata waka shi ake kiransa kafir bin abdulrahman bin al-aswad ya yi mata waka ta kai wajen baiti arba'in da wani abu wanda daga cikin wakar yake cewa kalilai ya haza rubo azzati fa akila kalu sai kuma sun mabikiya haisu haisu hallafi ومسا ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وذلا حيث باتت وظلت ita ma wannan ta yi suna sosai rabo a zafin ɗin fashauki da zarkar aini bege na li zarkar aini ga wannan mai kyawawan idanuwan ne shi ma saboda waka ne zarka zai ce sai ce zarkar aini wahayin na ishi ne burina ila ahmadin abahal wara ajwadul wara walaisa yudana fi kamali wafa'i ila ahmad ya ce ni fa begina da begina da wakar da nake da duk wani soyayya ta ila ahmad zuwa ga annabi ahmad ne aba halwara wanda ya fi dukkanin halittu kyau ajiwa da alwara aba halwara wanda ya rinjaye dukkanin halittu ya fi dukkanin halittu komai ajiwa da alwara wanda ya fi dukkanin halittu kyauta walaisa yudana ba a zuwa ko kusa da shi fi kamali wa fa'i a cikin cikar cika alkawari ba wanda ko kusan sa ba da yake cika alkawari a jallal wara qadaran wa sihran wa unsira wa akrami man ya'lu anana fa'i a jallil wara shi da yafi dukkanin halittu qadara daraja wa sihran da kuma surkwantaka wa unsuran da asali wa akarami man ya'lu shine mafi girman wanda ya ɗaukaka anana samai a ƙarƙashin sama eh ajallar wara qadaran shi yafi dukkanin halittu qadaran wajen daraja wa sihiran da kuma surkuntaka ma'ana mutanen da suka auri 'ya'yansa to ba su taɓa samun wani sulki kamar sa ba wanda shi ma ya auro a gurin su ba su taɓa samun wani sulki kamar sa ba wa unsuran da kuma asali ma'ana babu iyayen wanda suka kai iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine unsuran asali eh duk duniya duk wanda yake da iyaye to iyayensa ba su kai iyayen annabi ba eh wa akrami man ya'lu shine mafi girman dukkan wanda yake daukaka a nan sama a karkashin sama to shi ya daukaka ai a saman saman ma amini ilahi al'arshi markaz sirrihi wa qad fala minhu al-ilmu lil ulama'i amini ilahi al'arshi ma'aiki shine amintacce a gurin ubangijin al'arshi Allah ya yarda ya amince masa ya danka masa duniya da lahira a hannunsa ya abin da yake so markaz sirrihi shine matattarar sirrin Allah وقد فاض منه العلم للعلماء وقد فاض حقيقة العلم علمي وقد فاض يا قرار منه daga gurin annabi lil ulama ga malamai duk wanda yake malami ko me ya samu na duniya duk ilimin da ya samu to daga gurin annabi aka kwararo wannan ilimi aka bashi yace abul qasim al mahib balala muhammadin wa khair ma'abdi mafkar al kubara'i abul qasim shi wannan wanda yake magana shine Abul Qasim al-Mahib Balala wanda yake shafa bata Muhammadu shine mai suna Muhammadu wa khairu mu'addin shine fiyayen mu'addu mafkaril kubara'i shine abin alfaharin dukkanin masu girma ayyurja nawalan min siwakum wa qad hawal lazi madaw minkum minkum kama la hibai ayyurja nawalun min siwakum yace ya rasulullah ayyurja yanzu za a nemi nawalun wata kyauta min siwakum daga gwanin gurguwa daga wanin ku ai duk wanda zai nemi abu gurin ku zai zo ya nema wa qad hawallazi madaw minkum wa qad haqiqa allazi madaw mutanen da suka gabata wa qad hawa haqiqa sun samu kamala hibai cikar kyauta minkum daga gare ku ai wannan hausa ma suna cewa wai ai da na gaba ake gane zurgin ruwa mutanen da suka gabata ma gurinsa suka je suka samu to yanzu kuma kai karaho ka ne cije ka zaka tafi wani gurin daban shine abin da shugaba yake faɗa ai mutanen da suka gabata ma wajen annaba suka zo suka samu saboda haka to yaya ga wanda an san yana bayarwa kowa ya je ya samu kuma zaka tafi nema ba gurinsa zaka je ba ai kaga akwai taɓin hankali shine ai ruga na walun min suwakum ya rasulullahi yanzu za a nemi kyauta daga wajen wani wanda ba ku ba wa qad hawallazina madaw gashi ko mutanen da suka gabata sun samu kamala hibai cikakkiyar kyauta minkum daga gurin ku kowa ya je ya samu kowa ya je ya samu kai kuma ka diba ka tafi wani guri sha ya rasulullah ba zai yi dama a tafi wajen wani nema wurin ku wajen a tafi nema a wajen wani ba aya آيا ويلك الرسل الكرام ولم تسع لذا العبد إبراهيم يوم لكي آيا ويلك الرسل الكرام آيا ويلك الرسل الكرام ولم تسع آيا ويلك الرسل الكرام yace ya rasulullahi a yawi laka rasul kiramu yanzu manzanni masu girma a yawi laka sa zo su fake a gare ka walam ta sa alizal abdi ibrahima a ce baka yalwata wannan bawan naka ibrahima ba yau malika ranar ranar haduwa ita ce ranar alkiyama ma'ana abin da shugura yake nufi cewa manzanni ma da kansu sun zo nema gurin ka to yaya kuma mu a tu'udi jami al'alami na wakadimin muhibbin a takun lam ya ubbi a ba'i a tu'udi jami al'alami na ya rasulullahi kai ne fa yanzu ka ba wa dukkanin halittu wakadimin gashi hadimin ka muhibbin mai soyayya a takun ya zo muku lam ya ubbi a ba'i ya dawo ba tare da an bashi ba a tutruku abdan kada ataka muqarrizan wa min judika al-ukra ka misli bana'i a tutruku abdan yace ya rasul yanzu ka bar wannan bawan nako kada ataka da yazo maka muqarrizan yana mai yi maka waka wa min judika al-ukra gashi kuma daga cikin kyautar ka ne al-ukra lahira ka misli dina'i kamar da duniyar ma kyautar ka ne a ya shafi an fin nasu bil hashri sayyidan talo bihi al-absaru rabbul liwa'i rabbul liwa'i a ya shafi allin nasu ya mai ceton mutane bilhashari a ranar tashin alkiyama taluzu bihil absaru wanda dukkanin wani ido yana fakewa ne da shi rabba liwa'i ubangijin tuta mana wanda tuta take gaba take hannunsa a ya shafi allin nasu bilhashari ya ne ceton mutane bilhashari ranar tashin alkiyama sayyidan wanda ke da shugaba taluzu bihi al-absaru dukkanin wani ido tana fakewa da shi abinda laraba suke cewa wanda ido yake fakewa da shi shine wanda kowa yana jiran zuwansa kamar a ce wani guri da an yi layi kowa yana jira a bashi sai aka ce to akwai wani he ya zo tukun za a buɗe gurin makulin yana hannunsa kaga da an motsa za a ce ah ya ya zo ne shikenan da an ce ya zo shikenan kuma kowa kallon sa yake ba za a zo a buɗe kuma kowa ya shiga to shine to irin wannan abun he suke ta lugu bil absa kowa shi yake jira ya gani ana ganin sa duk za a miƙe to aiki ya zo wa qad kafa ulul azmi wal hali innahum lahum ismatun tabala fi ila qada'i wa qad kafa ulul azmi yace gashi alhali ulul azmi annabawa ma ulul azmi sun ji tsoro wal halu a wannan halin innahum lahum ismatun gashi kuma su fa suna da wata iriyar ma isma ta ba wadda take kila fi'il kadai ya ce sun aikata kurakure mana annabawa ma da ba sa kurakure da suka ji tsoro a wannan ranar ina kuma mu wa qad kadar al'amlaku wal kullu qa'ilin lada zaka nasilan ubliswa'i wa qad kadar al'amlaku hakika mala'iku ma sun kaskantar da kansu zuwa ga Allah wal kullu kowa daga cikin su ka'ilin cewa yake lida zaka a wannan ranar nafsi ta kaina nake lam ubal bi suwa'i ban damu da wani na ba hunalika karral mustafa sajidan liman lahu al-amru iz yusni bi kayri sana'i hunalika a wannan lokacin ne karral mustafa ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam zai fadi sajidan yana mai sujira wa Allah laman lahu al-amru zai sujira ga wanda al'amari ke gurin sa izgir su ne lokacin ma'aiki zai yi wa Allah kirari bai kai da sara'i da fiyayyen kirari. Wa ƙala lahu salto da wasu fa'a wanki zan sayin naka makbulin wa ahalu a ba'i. Wa ƙala lahu sai a ce masa salto da to ka roka a baka. Wasu fa'a ka nemi ceto wanki zan ka tsamar da duk wanda ka so fa'in naka makbulin kai abin kyauta kyauta karɓawa ne. Wa ahalu a ɗaya kuma abin bayarwa ne. Faƙumta makaman kada ta kasara dunahu a kabir arsalin najuma sama'i faƙumta ya rasulullahi sai ka tsaya makaman wani matsayi kada ta kasara dunahu a kabir alfani wanda manya-manyan mursalai ma sun gaza su kai wannan mukamin na jumi sama'i wanda suke sune taurarin sama a ya sayi bi in nisa jirta bi hubbikun fala darani hubi wa kulli jafa'i wa kulli hafa'i a ya sayi ya shugabana in nista jartu ni ina neman fakewa na bi hubbikum da soyayyarku fala darani hubi kada zunubi na ya cutar da ni shine hubi shi yasa qur'ani ce innahu kana huban kabira wa kullu hafa'i da dukkanin wani tuntuban da nayi wala darrani sarfu zamani wala ara shamata ta'adai wasu a qabai wala darrani sarfu zamani yace ya rasulullahi kada sarfu zamani juyawar zamani wala darrani kada ya cutar da ni saboda juyawar zamani shine zai saka zo ka samu mai kuɗi ya dawo talaka mai lafiya ya dawo mara lafiya to sarfu zamani juyawar zamani yau da gobe wala dara ne kada ta cutar da ni kada an san da ni mutumin kirki ne mutumin Allah ta a zo a same na canza na zama wani abu daban wala arasha mata ta ada'i ya rasulullahi ka sa kada na ga dariyar makiya wasu a qaba'i kuma ya rasulullahi ka sa kada in ga mummuniyar kaddara wala saraban mimma alimtu walan sanat fiyan nafsu wal ahwa wa kaidu ada'i wala salaban min ma'alimci ya rasulullahi ka sa kada a kunce min abin da na sani ma'ana abubuwan da an sani duk dawo ban sani ba walan sanatiyan nafsu Allah ka sa kada raina ta juyar da ni in koma yin wani abin da ba daidai ba wal ahawa ya rasulullahi ka sa kada son zuciya ya juyar da ni in koma ina yin wani abu da ba daidai ba wa kaidu ida'i da kuma makircin makiya ya rasulullahi ka sa kada makircin makiya ya juyar da ni ya sa ni in koma wani abu daban saboda makiya suna yi sai su kulla mutum shari su jefe shi sai kama wasu abubuwa na rashin gaskiyar da ba a san shi da su ba shugaba duk ya roƙa mana Allah cewa kada ma kirkin makiya ya canza mu da za ga mutum ya zama wani iri wanda baka san shi da waɗannan halayen ba kawai ma kirci ne na makiya za a wasu kulle kulle da wasu sihirce sihirce shikenan rawa za kawai ga mutum ya kama shaye shaye ko ya kama wasu halayen da a ka'ida abin mamaki ne a ce mutum irin sai na irin wannan abu sau da kashe obara ya ce to wala salabar min ma'alintu walan sanafiyar nafsu ka sa kada rai ka juyar da mu wal ahawa wani kuma ransa ne za ta juyar da wal ahawa ko son zuciya wa kaidu idan ya koma kirtin makiya kada makircin makiya ya samu juya mu zama wani abu daban wala darra ne makarun wa fakarun wala gina amutu a haya abdurrabbi sama'i wala darra ne makarun ya rasulullahi ka sa kada makirci ya cutar da ni wa faqarun ka sa kada talauci cutar da ni shi ma talauci yana cutarwa wala ginin kuma ka sa kada wadata ma ta cutar da ni saboda ita ma wadata tana cutarwa in talaka ne akwai yadda talauci su zai cutar da shi mai wadata shi ma akwai yadda wadata za ta cutar da shi a mutu sai na mutu wa ahaya na rayu abdu rabbi sama ina ubangijin ina ubangijin sama abdu ina ina bawa rabbi sama'i ubangijin sama ma na rayu mutu ina bawa Allah ala annani radin bi kulli fa'ali muqadi wa ra'asin fi makanin ridai ala annani radin bisa cewa ni fa na yarda bi kulli fa'alihi da dukkan abin da Allah ya yi muɗaɗi ura'atin ina ne sun kuyar da kai na fi makamin rida'i a makamin yadda da abin da Allah ya yi amma dai ina roƙonsa ne usa'iluhu luɗufa Allah ina roƙonsa luɗufi ne wa fadalan da falala wa rahmatan da rahma wa afiyatan da lafiya takfi da za ta isar min jami'a bala'i dukkanin wani bala'i wa jaza ahibba ya rasulullahi ya Allah ka saka wa masoyana wa ansara manhaji da masu taimakon wannan hanyar tawa binail muradin ka saka musu ta hanyar samun duk abin da suke nema ma'a kamalin da'i tare da samun cikakkiyar yardar Allah wa barik lahum fi fi'lihim Allah ka musu albarka a cikin aikin da suke yi wa nufusihim ka musu albarka a karan kansu wa ali ka musu albarka a cikin iyalansu wa auladin da 'ya'yansu wa kullu sara'i da dukkanin wata wadatarsu fala dashin yukhsha wa hum bihi ma kumu wala atashin izninka kullu saqai fala dashin yukhsha Allah ka sa kada wata kada a ji musu tsoron wata ɗimuwa da za ta same su wa hum bihi ma kuma a ce ga su a cikin tsarin ku wala a dashin kada wata kishirwa ta bujiro su izinin ka kulli saka'i domin duk wanda aka shayar da shi ma daga gurin ka ya samu shayarwa bijahi nabiyil anbiya Allah kamar wannan albarkacin annaban annabawa wa hizbihi da jama'arsa wa ansarihi da masu taimakonsa wal ali da iyalansa ali abai musamman ma ali abai babota a baya alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga ma'aikin Allah salatan albarkacin wannan salatin ya fakku kulle gida'i a warware dukkanin wani wani rufi alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga ma'aikin Allah salatin yanzu insha Allah salatan albarkacin wannan wa salatan salatin da yanfaku kulle gida'i zai warware dukkanin wani rufi alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwa Allah tabbata gaba aiki Allah salatan wa taslimu salati da gaisuwa shafal bura ha'i wanda za ta warkar da dukkanin wata cuta alaihi ma ala alli kirani wa sahbihi salatin Allah da gaisuwa Allah tabbata gaba aiki Allah da sahabbansa salatan salati wa taslimu da tazilu ha'i wanda za ta kawar da dukkanin wani datti intaha wannan waka ta kare a nan insha Allah ba mu ci gaba wallahu a'lam